بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يومنا هما قوة ماي آه نعمكم muna daren sha uku kenan ga watan ainihin dulkiyya hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina ali dari hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun sadu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darar qur'an da ke nan ganyen goya saminaka inda a yau da izinin allah za mu fara karatun littafin nabiyyar rahma سيرة ودروس وعبر واللفر babban malami malamin profesa Muhammad Sani Umar Musa rijiyar lemu Kano hafizahullah ta'ala wa ra'a littafin da zai karantar da mu sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda yake da muhimmanci a rayuwar kowane musulmi sannan kanmu ne siran annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa yana da babban matsayi a wurin kowane musulmi sai dai kamar yadda muka sani sira ta kunshi ƙarya da gaskiya sira ta kunshi wasu baƙin abubuwa waɗanda aka shigar mata cikinta akwai abubuwan da ke gurɓata yanayi akwai abubuwan kuma da ke wuce iyaka akwai kuma abubuwan da suke daidai don haka ya kamata mu gane bambanci tsakanin menene kalman asiratu take nufi menene kuma kalmar at-tarihu yake nufi ko yawwa dan a Hausa muka ce tarihi kawai tarihi ba bambanci tsakanin tarihin wani tarihin wani ko tarihin al'umma kaza tarihin al'umma kaza galibi a Hausa muka ce kawai tarihi me ake nufi da shi ana nufin kawai ne akhbirun ana nufin kawai labari ko na kowane irin abu ban san wannan aure islahin malaman hausa ba musamman na jami'a na fi academic ko academia amma dai abin da muka sani a larabci akwai bambanci tsakanin idan aka ce asiratu suka ce hiya qissatu hayati shakhsin muayyan bitafsil shine bayar da tarihi da labarin wani mutum sananne an gani so daga shi yasa malamai ne wasu rubuta littafai na siyar da kome ne a tarih akwai a tarihul kabir na al-imam bukhari muhammad ibn isma'il bukhari akwai littafin tarihul muluki wal umam na ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala akwai manyan manyan littafai da malamai suka rubuta irin su ibn asakir da sauran manyan manyan malaman tarihi an gane wannan so amma idan aka yi maganar sira to zaka san da labarin wani mutum ne ake faɗi rayuwarsa haihuwarsa rayuwarsa tasowarsa gwagwarmayansa da irin darussan da ake koya a rayuwarsa har zuwa lokacin da ya mutu sai a ce wannan an karanta mene sira idan kuma ka ce a tarih shine dirasatul ahdasi والتطورات الهامة التي حدث في مجتمع معين أو في العالم بشكل عام بخلال فترة زمنية معينة إذا أكت التاريخ أنا نفهمي أنا نفهم ونبين تكيني لأكي نتاريهي نلاباري نتشي قبا نوس أبوا ما سمهم منشي وأن يسكفارو هو نوس أدوتا الأمة في أن تتشيا هو ما دنيا باكي أنت أي tunanin ga wani misali yanzu in ka ji zaka tadda malamai da yawa sun rubuta da kan corona yanzu ne za ki mu wannan littafin ya za ki mu abin rubuta التاريخ su za a ambata shekara ta kaza da kaza kaza da kaza ya faru an yi kaza an mutu a ƙasa kaza kaza kaza an sa takunkumi an ce a zauna a gida a wanke hannu a nisanci juna a yi waye mutu ya tashi ko za a ce an hana sallar juma'a a zamani an hana yin kaza an hana yin musafaha wani zamani an taɓa yi wani in ya zo daga baya in ya ji labarin sai ce kai su ku mutanen zamanin me ya same su suka ruɗe haka ko ba sai tawakkali ne amma kila inda yana zamanin sayar kowa ruɗewa ina fata mun gane wannan ka wannan shine bambanci tsakanin mene asiratu da mene at-tarikh akwai littafin asira na ibn hisham akwai asiratun nabawiyyatu sahiha na imam muhammad nasiruddin al-albani akwai littafin muktasar sira na muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman at-tamimi imam ad-da'wa rahimallahu jami'a sannan akwai littafai da yawa asira wanda ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan zamani Muhammad Ali As-Sallabi shi ma da asiratu annabawiyya ardun wa qa'id wa tahlilun wa ahdath duk dai littafai da malamai suka rubuta akan asira daban da kuma at-tarihu da ainihin wato daban Allah muke roƙo ya dace da mu wajen fahimtar daidai da kuma ainihin wato daidaita rayuwarmu akan wannan tsari menene muhimman ahdaf na koyon ilimin tarihi ko ilimin sanin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mai wannan shimfidar ita za ta sa ka dinga jin daɗin zuwa karatun nan ko aka san sa in ka an ambaci abin da ne maka ba sai ka ji kai wannan ai mun riga mun iya tun tsawon wani zamani sai dai mu dinga zuwa don falala ko kila za ka ji an ambaci wani abin da kuma kai wannan abin ina da buƙatar in san shi a jirance yaya aka yi kaza kaza da aka ce ya faru a tarihi shin da gaske ne ya faru kuma yaya ma ya faru kana buƙatar sanin waɗannan abubuwan to waɗanne manufofi ne ake da su na abin da ya shafi sanin ilimin tarihi ilimin tarihi ko ilimin sira wani irin shi wacce wa mutum Allah ta'ala ya dace da mu daga cikin malamai suka ce daga cikin manufofi na karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai cikin khulafa'ur rashidin irin su ainihin wato mai magana akan khulafa'ur rashidin zuwa kan asharatun bashiruna bil janna zuwa kan suwa zuwa kan ahal badrin zuwa kan ahal uhudin zuwa kan gasunan dai da mukamai iri-iri suwa muhajirun suwa ya ansar suwa ya kaza da kaza hatta irin jarabawa da aka samu da rigingimu wanda ya faru a tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwansa wanda mun karanta a littafin shaɗabatun min tarih to malami suka ce na farko daga cikin manufofi na koyon siran annabi sallallahu alaihi wasallam shi akwai aliqati da'u bi rasulillah karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ka ji kana so ka dinga yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane wannan min khilali ma'rifati shakhsiyatihi wa a'malihi wa aqwalihi wa taqayyuratihi ta wannan hanyar ce za ka san mene shakhsiyar manzon Allah wane ne shi yaya ayyukansa suke ya zantukansa suke yaya waɗanne abubuwa ne a zamaninsa ya gani bai yi magana a kai bai tabbatar da su a matsayin shari'a waɗanne abubuwa ne ya hari wace irin gwagwarmaya ya yi a rayuwarsa yaya ma ya tashi tun daga tashinsa yana ƙaramin yaro wannan duk yana da muhimmanci ƙwarai da gaske mu san shi abu na biyu daga cikin abin da darasin zai koyar da mu yurifu mahabbata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da muke fata karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta sanya ma kaunar manzon Allah Allah ka hada mu da shi fi dasul a'la ala suri mutaqabili in kana karin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mutanen zaka suna cika baki suna ife-ife suna ainihin wato ganin ma wasu ne maƙiyan annabi sallallahu alaihi wasallama na musamman galibin waɗannan masu waɗannan ɗabi'un jama'a wallahi ba su san waye manzo Allah wani baya taɓa jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen maulidi to ai wajen maulidi kadai ya fi karfin a ce kawai dan mintoci ne aka baka tarihi ka ji labarin kanzon kurege a wurin wani malami makaryaci ya zo ya ta kawo labarin tabuka ne labarin waye labarin turmi dai kawai ka ji wani abin da baka taɓa ji ba daga kai har iyayenka ba ni taɓa wannan labari amma shi ya ji ya kai to ko wani littafin ya samu oho Allah ka tsare to waɗannan ababen jama'a karanta siran annabi sallallahu alaihi wa sallama zai gadar maka da ƙaunar manzon Allah ko ba komai malam kai ka san ƙaunar manzon Allah kadai in ka tanaje ta a ranar alkiyama to ka sha ko ba ka bane wani yanzu yana tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah wani ta kiyama za ta tsaya ce kai ba maganar kiyama ta tsaya ake ba me ka tattala wa alkiyama idan ta zo da me za ka je wa alkiyama na tattalin ayyuka sai ce a adattu laha hubballahi wa rasuli na yi tattalin ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sai manzon Allah ce tab ai wannan kara bauta in dai ka yi tanadin wannan to ai ka riga ka sha Allah mana roƙonka azabta mu da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan Allah ibada ta jama'a mai girman gaske Allah ka samu iya sai dai san manzon Allah ba shika baki ba ne san manzon Allah yana da gaske karanta tarihinsa sanin rayuwarsa da gwamnatinsa da yi shi sa sai wani makaryacin ɗan shi'a ya zo ya karanta maka fari banza ja ja banza fari ci ko baki waye mutu ya tashi don su tarihi kawai su rikewa ba maganin ibada ba maganin yayi rayuwar shi ba maganin a duk ba wannan kawai in tarihi ne ko shi ma tarihin na zagi da suka wance ai ta yi kaza wance ai ta yi kaza ba za ka sha dariya ba sai ga kan tafsirin yan shi amana na kan tafsirin menene ja'far al-ummi ja'far al-ummi tafsir al-ummi kai na sha dariya malam wallahi malam sai ka buga kafa ka yi dariya ka ka fada kasa wata riwaya da an kawo ta san wanda ya faɗi wannan maganar tantirin makareci ne kun san kowa kai ka ce wani makareci ne aka yi da dan sauki ai ko amma duk abin da kake tantiri ne ai ka san abu ya kai iyaka dan a cikin wannan tafsirin na karanta ne shi Abu Ja'far al-Ummi ke kawo sai bayan cewa duk duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haihu wata ya ba sai kwaya daya esta kwaya daya ke Fatima idan wannan gaskiya ne ko ƙarya ne na'am yawwa haka suka ce ita kadai ya haifa bai taba haihu wani namiji ba ba kowa ya shi kwaya daya ke Fatima kuma yana istidari da ayar Qur'ani to abubuwa da yawa za ku dinga shan mamaki yanzu wani in ba na ce ga littafin da karanta ba kila wani ce a kawo min littafin wallahi akwai shi kuma in kace in kawo maka zan kawo maka ba ma kwamu sai da zakara sannan idan ka bibiyi littafin su ke yawan wallafawa akan tarihi zaka tadda kawai duk cin mutunci ne ragaita ce zage-zage ne cin mutunci ba wani abu don su cewa da masu tarihi musulunci tarihi ne baki wulik babu wani haske a tare da shi Allah ka sai mana imani da musulunci bai takaita akan wasu ƴan tsirarin mutane ba a musulunci addini ne mai faɗi wanda Allah ya karantar da abubuwa da yawa ya kamata ya imani da su Allah ka sai mana imani wannan ke nan jama'a don haka ba cika baki bane law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inda son da kake manzon Allah gaskiya ne manzon Allah ce ban da rawa rawa haramun ne ban da waka waka haramun ce ban da kallon matan banza haramun ne ban da kaza haramun ne ban da ƙarya haramun ne duk wannan duk kana yi kuma ka kai masa yi manzon Allah ne sabba haka suka yi inda haka suka yi da an yi kace mana aiko Allah ka sani mana imani abu na uku wannan ya zama da tsafara ne sanin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai koyar da kai sanin rayuwar sahabban manzon Allah wanda su ne al'ummar farko kuma su ne na ƙarshe waɗanda babu wanda ke su kirki duk duniya tun da Allah yake yin abokanan wani annabi daga cikin manzo ba a taɓa yin kamar sahabban annabi Muhammad ba babu mabiya wani annabi da su mai tutsu ba sun mar rashin mutunci galibin karin tarihi in banda annabi Yunus alaihi salam shi ma din bayan sun yi tutsin ne ya gudu aka ce ya koma sanin suka yi imani ko amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun wani abu a tarihi sun rayu tare da manzon Allah cikin amana su ne mamansa su ne sirikansa su ne abokanansa su ne nan abokanan kasuwancinsa su ne abokanan shawararsa su ne komai nashi don haka karanta wannan sira zai sa ka san tarihin sahabban manzon Allah masu girma kuma zai sa ka yi ƙoƙari ka yi koyi da irin ɗabi'unsu da halayensu sannan wannan zai sa ka dinga ƙaunarsu daga lokacin da ka ji wani ya soke su sai ka ji kamar an soke kai babu daɗi malam annabi sallallahu alaihi wa sallam don gane sahabbansa masu daraja ne yace man sabba ashabi wanda ya zagi sahabbaina me yace fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen kirki ta tabbata a kansa Allah ka tsaye mana imani waɗannan mutane ba su ɗan irin su ba Abdullahi Mas'ud yake ba da labari ke cewa wace zuciya ta fita kwari sai Allah ya ga zuciyar Annabi Muhammad zuciyan suwa zukatan suwa ne suka fi na kowa tsarki su ne sahabban manzon Allah sai ya zaba masa su a matsayin wa a matsayin abokanansa a matsayin sahabbansa don haka zaɓi ne daga wajen Allah Muhammadun رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أن قالوا يقول جماعة صحكا وين رأيواتك الله تعالى يسلم يجي أبناء هدو كان تسيرا جماعة ذات قول يد كيني دعوانا كرم متاني زوغا هنير الله هنير ديك ما تكبي وذن كرم متاني زوغا هنير الله كداني hanyar Allah da gan tana da sarƙaƙiya da yawa kuma tana jarrabawa da yawa a kanta kai kanka mai kiran mutane zuwa kan hanyar sai ka dinga neman Allah ya dakar da kai kuma ya tabbatar da ka har zuwa lokacin mutuwa in ba haka ba an samu su da yawa wani sun zame mutum yana musulmi karshe ya zame ya koma yin wani abin daban wanda yake ba musulunci ba ko ya mutu akan haka Allah kai mana tsari don haka karanta tarihi yana sa mutum ya koyi salo irin na da'awa da matakai mabambanta da ya kamata ya bi wajen isar da wannan sako sannan ya san irin yanayin mutane da irin kuma yadda ake ma mutane wa'azi misali akwai mutumin da in kai masa wa'azi a gaban mutane wallahi ko gaskiya ba zai dauka zai kalli wani matsayin ne tozarci a matsayin ne wulakanci wani kuma shi bai damu ko a ya kan shi magana ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi yayi dariya ya wuce abin shi to ka san kowace kalma da irin mutanen da ya kamata ka gayawa da irin matakin da ya kamata ka faɗa da kuma irin yanayin da ya kamata ke badawa a faɗi irin wannan duk wannan kan tasira zai taimaka maka wajen yin wannan sannan karanta tarihin nan zai sa kai mai da'awa ka gane waɗanne irin matakai da wasu irin tsaunuka da hawa da gangara sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka sha tare da shi kanshi manzon Allah ne Allah yana ba mu labari a sautul baqara am hasibtum an tadkhulul janna ko walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum yanzu kuna tsammanin haka siddan kawai ku shiga aljanna abu da ku shiga war kowa yana manna ki alhalin irin abin da ya sami wa in suka zo gabanin ku bai same ku ba yace masatumul ba'da sun samu tsanani na talauci da yaƙi wadda da cututtuka cutarwa iri-iri wa zulzilu kaji fa wa zulzilu sai da aka girgiza zukatansu hatta ya ƙula rasuli wallazi na amanu ma'ahu hatta ya ƙula rasuli wallazi na amanu ma'ahu na kana surullah ta sai da shi kanshi manzon Allah yake gaya wa su sauran sahabban shi yana cewa wai yaushe nasarar Allah nan za ta zo Allah ce ala inna nasarallahi qarib to rayuwa ta jarrabawa ce tunda Allah ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun mun sanya sashin ku zan to fitina ga tashi shin za ku iya haƙuri wa kana rabbuka basira sannan Allah ya faɗa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما عمل الأرض زينة لها لنبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم duk wannan in ka san shi kai ne wa'azi ka san irin matakan da sahabbai suka bi a wannan yanayin to wallahi za ka samu kwanciyar hankali kuma wannan zai sa ka samu ƙwazo wajen karantar da mutane da kiransu zuwa ga ainihin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a kai Allah ta'ala ka dace da abu na biyar karatun sira yana sa yana taimaka maka wajen fahimtar littafin Allah da sunan manzon Allah saboda idan ana cikin tarihi ana baka labarin abubuwan da suka faru sai a ce maka ai aya kaza a lokacin ta sauka ko أشيمك يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يا شعب يا فاروق تتمك أي wannan ta sauka ne akan yaƙin badar ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya yi umul fa ga abin da ya faru ya yi umul fa wa yawmu hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a in wani baka labarin ya ji uhud sai Allah ya ce maka a lokacin ne Allah yake faɗin cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم duk waɗannan sai ka gane a yaushe ne ayan ka sauka zai taimaka maka wajen fahimta ingantacciya ta ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan a cikin sira ana ke samun asbabun nuzul dalilin saukan aya kaza ko dalilin faruwan kaza ne manzon Allah ya ce ne kafiri ne zaka ji o to shi wannan da yake ce wannan kafiri ne to shi waye shi gane wannan shi wannan yayi kaza yayi kaza yana daraja iri kaza manzon Allah ya ce kaza game da shi ya ce kaza da kaza to abin haka yake an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya yarda da bayan wannan jama'a abu na shida tarihin nan zai karantar da mutane ladabi irin ladubba da tarbiyya ta al'umma gaba daya da irin ɗabi'u na ƙwarai ababen godewa ta hanyar sira ne ake samun tarihin aƙidoji masu kyau kuma kubutattu daga dukkanin wata ɓarna da dukkanin wata irin ɓata kai hatta ingantacciyar ibada sai kana karanta tarihin magabata yin zaka tambaye mu kai ibadarsu ba irin yadda muke a yau ba tarbiyya ta ibada da haƙuri na rayuwa tare da annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم تاريخي إذا كان wai wani irin gwagwarmaya sabbin suka yi tun daga kan abin da ya shafi zaman garin makka da irin abin da ya shafi mene hijira daga makka zuwa madina sai ka je tukuna aikin hajji ga alhaji magajina dole sai aikin hajji nisan tsakanin makka da madina kilomita nawa ne Na'am? kusan kilomita ɗari shida ne daga makka zuwa ina zuwa madina amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawansu a ƙafa suka taka tun daga makka har zuwa madina mutum zai yi kwanaki kuma hanyar su ka kalli hanyar tsaunuka ne da duwatsu da sahara ga tsananin zafin rana kuma hakan fa ana wuta ana farautar su a hanya masu farautar suna bin su hanya su kuma da guzurin su da ruwan su da komai akan dawaki da raƙuma ana neman ina yake in ya je nan ya je ya fake a cikin a cikin rairayi kafafunsa ba takalmi wani kamar da irin su Abu da suka yi haka ya iso garin Madina kafafun sun faffashe baya iya tafiya haka aka ɗauki shi aka arsa shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji irin yadda sahabbai suke rera baitoci suke yaban irin kokarin da suka yi min yake cewa inni la ubali hina uqtalu musliman ala ayi dhanbin kanat illahi masra'i ce ni ban damu ba ko ta yaya in dai an kashe ni ina musulmi to ni na gama na cinye على أي ذنب كانت الله مصرعي كي تقول إن أنا فادع أجتنا من نعوما إن دي دون الله أنا فادع قشيني تناي نصر رأيوه haka aka dinga fama da irin waɗannan abubuwa na tarihi amma wani bai san tarihi bai sai zo kai cewa ne kafiri ne wani ai yayi kaza ai wani ma ai yayi kaza to ai wani a ai ya gudu rani ya ke hudu da wani jahili kawai ce a a lokacin da waƙi a taba wani ka ji ana an kamar za a yi amai malam ka ji ana magana ma kana jin wani argasayan kamar za ka yi amai saboda wanda ke maganan datti ne datti ne malam to yaƙin uhudu kake magana ku mun ji sun gudu to me faru a ƙur'anin mu mu musulmi dan akwai qur'ani da ba namu ba yawa dan ku sani qur'ani qur'ani ba ɗaya bane a wurin wasu mu dai namu ɗaya ne mu musulmi mu musulmi ahli sunna muke magana a babban zaure ko yawa na qur'ani mu guda ɗaya shi muke karanta da shi muke aiki to an ji sun gudu sun gudu sai me Allah ne ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tazallahum shaytanu ببعض ما كسبوا التي ولقد عفى الله عنهم التي والله تبت ألا يا يا في مسلم to kai kun sai me me na kai an gani kai ne naka Allah da aka yi wa laifin ya ce ya ya ce to sai kai kai waye undesirable material ko kuwa ka ce ai kai baka yadda ba ai wani yayi kaza ai wani ma kwaɗayayye ne shi yasa yake rawaito hadisin kuda in ya ji yunwa ne shi ba gidan mutane yana bi yana farau yana bara wannan su ka shiga sabon annabi imam malik ibn anas yace duk wanda kaga yana faɗin wani laifin wani sahabi yana dan gigi yana faɗin wani laifukansa ka sani cewa na mutumin zindiki ne aka ce zindiki shine kafiri ka sani ya bar musulunci domin Allah ta ya gaba da yimin kufar don kafare su dinga jin haushinsu ki duk wanda kan yana jin haushin sahabin annabi ballan ta na ga da inuwa ko yana tsina Allahumma la'an al-awwal wa thani wa thalithu man zalama ali muhammadin ko eh Allahumma la'an al-awwal wa thani wa thalithu wal 'an ar-rabi'a daka ji ana ta wannan kuma kai magana ce a wallahi ba mafi yau sahabbai gashi nan a fili waye a wurin waye sani waye salisu waye rabiu an gane wannan ai su abubuwa ne iri daban-daban mala amma saboda tsabar jahilci zaka ta da wasu wannan kuma ita ce hanyar suka raba su bi ka shirya ta Allah ta Allah ka shirya da mu Allah waɗanda suke wannan aƙidar bisa gaskiya iya gaskiya suke nan da fahimtar su Allah ka shirin da suka nuna musu hanyar daidai. Waɗanda kuma suke yi da gangar sun san ɓatance suke yi, Allah shi kyauta. Ko kuwa? To Allah zai zai da su ai. Ko? A to ai, to ai shi ne abin da ake magana, to su ma Allah shirye su, kuma shiriwa ne ko? Ai, ka san wata addu'a aka yi a suratu Maryam. kama addu'a shi Allah ce qul man kana fi dhalalati ka ce da su to tsakanin ni da ku duk wanda ke kan bata falyamdud lahu arrahmanu madda Allah ya ninninka masa wannan karin batar ya zama ya fi kowa bata ba zai tuba ba hatta idza ra'aw ma yu'aduna har sai ya ga abin da ke masa alƙawari na azaba imma al'azaba wa imma sa'a ko dai azaba ta same shi ko tashin alƙiyama فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا لا waye في شر matsayi da kuma rauni wajen rinna Allah ce wa yazidu Allah alladhina ihtadaw shi sa Allah ce duk wanda ke bin shari'a kuma Allah ka ƙara mai shari'a a addu'a kai ko yawwa kaji inda kafi ya fito kisa walladhina ihtadaw zadahum hudan waɗanda suke bin tafarkin shari'a sai mu ƙara musu mene shari'a wa atahum taqwahum sai ba su taqwasu da tsaye da kokin Allah su Allah ka tsaye mana imani jama'a musulmi ya zama dole a kansa ya koyi wannan manhaji na manzon Allah ya san tarihin manzon Allah ya san irin gudunmawa da irin sadaukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan addini kada kake cewa kana son kai da'awa kan wani ka kowa ya zage ka ko ya dinga buɗe ka ci kai ha ha ha yana maka dariya ai ba zai ko zai yi manzon Allah fa garin muka yi masa yi masa tai masa zafi ya kama ya kama hanya ta Ba'ifa yana zuwa can garin suka ƙin imani aka haɗa shi da wawaye ka dinga jifa shi da diki suka fasa manzon Allah kai jini yana zuba a jikin manzon Allah har jikin takalminsa manzon Allah ya fito sai na abubakar ya zo yana kakkare shi haka aka mai kulaye aka duk an jiji ne ciwo ce kai haƙuri manzon Allah ya dinga addu'a cewa to ya Allah na baro can ba daɗi can ma na baro ba daɗi Allah ka taimake ni Allah duka ne ƙani hannun wani maƙiyin da ya fi sharri akan a kaina ya karasa da ni ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza har zuwa kashin dai tarihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙi za a yi yaƙin badar ya je ya ɗaga hannu ya dinga roƙon Allah ya Allah kai mana kaza ya Allah kai mana kaza ya Allah ka taimake mu ya Allah idan aka kashe waɗannan mutanen fa ƴan tsirari ba za a sake bauta maka ba bayan ƙasa yana addu'a har mayafinsa na su cewa yana faɗuwa sai na muka ya cewa ya rasulullah ka yi wa kanka sauƙa wa kanka mana Allah ya karɓa zuwa je kai a gwamza ka je ya tsini malam da imani irin abubakar siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud an fasa mar kai an mai rutsi sai da jini ya dinga kwarara a jikin annabi muhammad sannan wani arne ya jeho wata majajjawa na irin wani kullutu ne ya zo ya bugi bakin manzon Allah sai da ya karya mishi wannan haƙorin ruba'iyya na bakin manzon Allah in ka kirga daga nan daya biyu uku na hudun sai da wannan haƙorin na manzon Allah ya karye bas a bakinsa sai da ma aka dinga cewa shikenan mun kashe Muhammad Abu Sufyan yana yi kuwa shikenan mun kashe shi afikum Muhammad yace kuma shi ne ku an samu shi afikum ibn abi quhafa sai zamu zo mu ji alabari zaka ji kai bajinta malam to hanyar Allah dama ta gaji haka aka ce wai saboda zaka yi da'awa ko zaka kira mutane zuwa ga hanyar Allah tun daga gida zaka fara samun kalubale har zuwa waje kai dai kai dan wa kai dan Allah ya zama duk abin da zaka yi don Allah kake ba dan neman yardan wani ba Allah ka dace da mu da akhirin duniya da lahira jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani game da mene game da tarihi don haka wannan kaɗai jama'a ya ishi mu gane cewa babu yadda za a yi ka sami kyakkyawan tafiya ta imani wallahi ma da sai ka san tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole Allah ta'ala ya samu dace shi yasa malam malam Ali Sullabi a cikin wannan tarihin nasa yana cewa har duniya ta nade babu yadda za a yi ka samu tsayuwa akan tsari na imani tsari na kyakkyawar rayuwa sai da sanin tarihin annabi Muhammad kai ba musulmai ba hatta arna suna karanta tarihin manzon Allah wani kawai da ya karanta sai ce kai ina wannan mutum ya kamata a musulunta a bi shi kawai a sallama a haƙura kawai amma kana musulmi an ce maka waye ne yaushe aka kaza duk baka sani ba kuma ka zo ana kana mun inji wallahi billahi mun yi sai mun ga Allah to baka san komai game da shi ba kuma baka san rayuwarsa ba baka san ya rayu da matarsa ba baka san ya rayu da sahabbansa ba baka san su gogara ma yayi ba littafin da aka saukarwa baka iya ba la hawla wala quwwata illa billah kai akwai aiki ko Allah ka samu gyara Allah ka samu gyara Laka jama'a kun ji kuma ana zai tsaya akan wannan yar karamin muqaddima wanda insha Allah ta'ala ina ganin wannan zai sa ainihin wato misali ainihin wato wannan yawa na'am bari kan samu su magana kwaya daya yana cewa innaka lallai kai musulmi lan tafqaha sirata haqqan ba za ka taɓa fahimtar siran annabi sallallahu alaihi wasallama ba illa idza darasta alquran alkarim har sai ka karanta alqur'ani haƙiƙanin karantawa karanta wanda yake da ɗauke da sanin ma'ana wa sunnatul mutahhara da kuma sunnar manzon Allah in ka san waɗannan guda biyun ko ana karanta sirar tarihi zaka dinga jin wani irin mando da irin wani daɗi da zaƙi da maɗi وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك بنبي الإسلام بقربان سنة وأنا زي زما علاقة دكي تكاني كدا النبي المسلمين لا تكارك عرفي لك جماعة دول مقوة مين كوين شروع يوما دن دام واحد فرقو ميشي من جبا يوما اقرأ باسم ربك الذي khalaqa al'umma ce da aka mai tarbiya da iqra Allah ka samu dace wannan wasiya da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala to kalli wannan littafi na professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu hafizahullahu ta'ala sunan shi dai nabiyyur rahma وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التي ما أيكوك بسيرك زومي جن أي قصوى ga dukkanin talikai baki da dukkanin duniya baki da Allah ta'ala ka samu dace wannan kenan sannan abu na gaba jama'a yana da kyau mu sani malam ya ce mana siratun wa durusun wa ibar ma'ana zai baka tarihi a ƙarƙashin kowane tarihi kuma zai ce maka waɗannan darussa kake koya daga wannan tarihi da muka baka wannan shi yasa ka samu kyakkyawan fahimta game da wannan sirar Allah ya saka mishi da alkhairi za mu dan karanta muqaddima ta farko insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi ne gaba sai mu dora da izinin Allah muna sauran minti na na'am minti na yanzu nawa ne a minti nawa muka yi da fara karatu من ثلاثين كربو طب ما ليتي مقدمة المؤلف شنتدا مولف وانا بالتاكي الحمد لله وكفى ذكري يبو سنتبت الله كما يا إسا بوليا شوت تا إسا تكتشيا لأيه واتو أيشي كما الله يا إسا أمتيني أمتين أبن دوغرو أمتين أبنجيجي والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى صلاة ألا دا أمين تستبتا قبال نموة دي الأبا ألا كسن يما أسنزا قنبايتا أما بعد ما ليش بيان هكا فإن السيرة النبوية لمن لمن أهم ما يجب أن تصرف إليه عناية المسلمين بالدراسة والتأمل شلالي tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mafi muhimmancin abubuwan da ya kamata ko ya wajaba ya zamto an ba da kulawa gare shi musamman ga dukkanin musulmai wajen jirata ma'ana karantawa da bincike na musamman wa ta'ammul da kuma ɗaukan abubuwan lura a cikin wannan sira ta shi wasu ikhlasu durus wal ibar da kuma tsamo darussa da kuma ne ababen lura ababai na darasi da wa'azantarwa da faɗakarwa a cikin wannan sira ne wala siyama fi al-'asr alladhi ishtaddat fihi ghurbatu al-islam wal muslimin musamman a wannan zamanin namu wanda baƙunci ko mu ce baƙunta na musulunci da musulmai ya yawaita gaba ɗaya Allah ya kawo zamanin ko a nan Gaza ana yaƙan suwa musulmi Falasɗinawa a Lebanon ana yaƙan suwa ne ana yaƙan musulmai a Syria ana yaƙan suwa ne musulmai a Afghanistan an yaƙi suwa ne musulmai Amerika na yaƙan mutanen ina Yemen Isra'ila na yaƙan mutanen ina Yemen duka a lokaci guda India na yaƙan ina Pakistan duk akan menene ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum kawai saboda ya ce ubangiji na shine Allah to babu wani zamanin da kin jinin musulmi da musulunci yake ƙara yawaita kamar wannan zamani sai dai kuma Allah ta'ala yana ƙara ɗaukaka addininsa fiye da yadda mutane suke tsammani sanadiyin waɗannan rigingimu da ake yi a Gaza da sauran mutane da yawa shi turan kuma suna ta musulunta Allah yana ƙara wa addininsa ƙarfi ba tare da sun sani ba shi ne wanda yake musamman a wannan zamanin namu wanda dama manzo Allah ya faɗa ko bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba manzo Allah ya ce musuluncin nan ya fara yana bako da wanda ga uwu sai maka sai saba addinin yara to shi ke Allah shi kyauta Allah shi kyauta su wani dai an faɗi balimi ko da an gama wannan kuma ya wuce yanzu ya zo ya shahara karshen zamani manzo Allah ce wasa ya'udu ghariban kama bada zai ƙara komawa ya zama bako kamar yadda ya fara sai manzo Allah ce faquba للغرباء الجنة تثبت جواد النباتي الله كسامني أي قرية الاستمالة يذكو أسي مسلمي أسلم مسلم شن نجسي في غيادة أشي أسي متاني وأنا قريب أرناش سيدي أكالي كان أنا يسوي يدسو قدامان المسلمين شن سمي ما أدين ما كتك أتاش kowa yana da abin faɗi a wannan majalin wai shi ma malami ne ba haka bane ba Allah ka kare mana imanin mu kuma da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko a hadisi da ya rawaito imam muslim ko yushaku an tadaa alaikum al-umam kama tatadaa al-aklatu fi qas'atiha jama'a kun ji Allahu akbar yanzu Allah ya ce ya kusa al'ummar duniya su muku ƙazun zumi me ƙazun zumi su muku taro su muku gangan ko a tare muku yace kamar yadda ƙarfi suke sanya mene daro na abinci a gabansu kowa na kai taffa yana loma kowa sai abin da yake so ne ƙarfi malam mayin wata to kaso ko ba karamin ci za a masa ba ko a ce an aje daron abinci malam in ka daga gane wannan ka sami wasu almajiran da sun ji yunwa malam ka zuba abinci a faranti duk yawansa ka ba da minti ɗaya Allah ya tsaya kai ko to za ta haka za a dinga yiwa abincin warwa sai sabai ta ce ya rasulullah aw min qillatin nahnu yawma id to a wannan lokacin saboda muna da karanci ne manzo da ce a bal antum yawma idin kathirun to a lokacin kuna da yawa walakin ghufa'un ka ghufa'i sayli sai yawan ku kamar yawan shara ce da ruwa ta ɗebo ta tattara ta a cikin ina a cikin magudanar ruwa ga musulunci da sunan musulunci amma ba kwa iya ma'ajinin komai a ce a zo a yi kaza ce kai wallahi ba za mu yi ba a inda su wane wallahi ba za mu yi ba ta kaza da kaza ana wani yana ganin ma in yi wa addinin musulunci wani aiki kamar kai yawa ko ba haka bane Allah ka shirya da mu da jama'a kun ji وكثرت عليهم هجمات شرسة wanda a zamanin da aka samu hare-hare munana da ake kawo addinin musulunci وما يواجه به هذا الدين من اتهامات باطلة da irin tuhume-tuhume na ƙarya da zarge-zarge da ake wannan addinin a wannan zamani. فالمسلمون أحوج ما يقولون من أي وقت مضى إلى العودة الصحيحة إلى دينهم والتمسك بثوابته. يشيت أنا أولا لغة المسلمين سنفس أنا بكاتر fiye da kowane lokaci da ya shuɗe ya zama sun mai da hankalinsu zuwa ga ingantaccen addini komawa ingantacce zuwa ga addini da kuma yin riƙo da ainihin wato igiyar wannan addinin riƙo mai ƙwari wa taqbiqu ta'alimihi fi waqi hayatihim da kuma tabbaka dukkanin karantarwan addinin musulunci a ne a rayuwarsu والسيرة النبوية لتكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية لهذا الدين إذا شيء تشاوم فسرة أأيك شيء نولنا الدين فقد كان صاحبها عليه الصلاة والسلام هو من صنعه الله على عينه شيكو ما أبو شوانا سيرة شين النبي محمد صلاة الله دعمك استبدأ بريشي yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala shi ya halitta shi a gaban idanunsa wa wasafahu bi qawlihi ta'ala kuma Allah ya sifanta shi da faɗin sa madaukaki wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wasu tabi'u masu girma madaukaka masu kyawun gaske lama yace bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq Allah ya aiko ni dai in cika kyawawan ɗabi'u, kyawawan halaye, in cika duniya da adalci da kuma alkhairi baki ɗaya. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بكلمة مختصرة جامعة يعني عائشة ذاك تنبيت جمدا لبيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم sai ta ba da amsa da wata kalma dunkulalliya wacce ta kunshi komai me ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kance mene alqur'an Allahu akbar Allahu akbar in kana so ka gane kai musulmin kwarai ne ko in ji Abdullahi dan Mas'ud yace in kana so ka gane kai musulmin kwarai ne kuma Allah yana son ka dauki kanka ka aje kanka a cikin alkur'ani ka gani duk alkur'ani yace yi kana yi inda yace bari kana bari inda yace kai imani kana yi inda yace guji kaza kana yi yace in ba ka yin wannan to ka sanya rayuwarka akwai matsala dab ai ko rayuwar mu yaya sai dai Allah ya haskaka wani rayuwar ku ba mu kun gyarawa wannan حديث إمام أحمد يفتدش المسند إنسان السيرة النبوية ميدان رحب للدروس العملية والممارسات الفعلية لهذا الدين ما التي يكون كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ولفجين واجب وندا ذا أدنجين دراسة أرقين بنتكين إلمي درسة إري إري أأيكشي دكما ودعوة a aikace practical applications na wannan addini fahiya nazijun bayna hayatihi sallallahu alaihi wasallam rasulan wa qa'idan wa insanan yace domin wannan tarihi ne wanda ya hada maka rayuwar shi manzon Allah da me kasantuwarsa a matsayin manzo a matsayin kwamanda da kuma matsayin gama garin mutane kafin Allah ya aiko shi duk za a maka tarihinsa kafin Allah ya aiko shi ya rayu shi ke bayan ya aiko shi a matsayin manzo ya yake yaya ya ci gaba da zama a matsayin shi na kwamandan ya koki wanda ya jagoranta waɗanne hanyoyi ya gudun yaɗa wannan da'awar tata wa bayna hayati ashabihi ittiba'an atba'an mukhlisin da kuma irin yadda rayuwar sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda su kasance mabiya masu tsarkin zuciya wa awanan mutahabbina da kuma mataimaka masu kaunar juna da shaidar alqur'ani ko wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum wa junudan mutanazirin da kuma rundina masu ƙwazo wajen kai hari da kuma ba da kariya game da wannan addini فجمع ديوان السيرة السيرة بين المصدر وتقدير فجمع ديوان السيرة إذا ما كن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يا ضام تكاني توش الرايوسة دكم قوقرن أوكر رايور أفنيا تأسن أيجي والأسوة الحسنة والتربية da kuma kyakkyawan abin koyi da kuma tarbiyya an gane wannan ko fatawjihatuhu wa aqwaluhu sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne zaka san irin fuskantarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yau wannan addini da kuma irin zantukansa wa af'aluhu mafdarun wa taqdiqun li hada ad-din ayyukan manzon Allah kuwa su ne tushe su ne nan ainihin wato makoma na aiki da wannan addinin a aikace kama kana sallallahu alaihi wa sallama uswatan hasanatan li hadhihi al-umma kamar yadda manzon Allah ya zama shine role model abun koyi na ƙarshe ga wannan al'umma baki ɗayanta jama'a ko kuwa ai kwarai da gaske ba mu da wanda muke koyi da shi ido rufe ido buɗe kamar wane annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hayatuhu ma ashabihi darsun maidaniyyin yatubiki hada dini ala ardi alwaqi'a rayuwar sahabbansa kuma darasi ne mai faɗi wanda zai karantar da kai yadda ake aiwatar da wannan addinin a aikace ido na ganin ido وقد توخينا في جمع مادة هذا الكتاب الاعتماد على المصادر الأصلية في السيرة النبوية ما ليش حقيقة من يقوقي وجن تترى بياني نوانا تاريه نوانا تاريه نوانا جتافي تعني من دوغرو دا أيهم وتسقوط ونأتلي نتاريه النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الإفادة من بعض الكتب المعاصرة المتخصصة da kuma yin riko da taimakon wasu littattafai na wannan zamanin waɗanda aka rubuta wanda suka keɓanci siran annabi sallallahu alaihi wasallama wanda littattafai na musamman wa ala ra'atiha kitabu siratin nabawiyya fi dawi al-masadir al-asliya kuma a bisa ji wannan littafin akwai littafin as-siratin nabawiyya fi dawi al-masadir al-asliya na Dr. Mahdi Rizqullah جزاه الله خيرا والسيرة النبوية الصحيحة يقول لتاه السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري يقول السيرة النبوية عرض وقائق وتحاليل وتحاليل أحداث للدكتور علي محمد صلابي شيني ولا لتاه أنجاني ولا إن ولا لتاه مجلدين ودابين أما لتاه متر مهمنشي musamman ga ɗaliban ilimi su karanta su kwarai da gaske shi ma da yake wa waqafatun fi ghazawati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da wani littafi da ake cewa waqafat wasu darussa game da yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shaykhin doktor na malamin su shine Muhammad ibn Abdullah Zarzan al-Ghalibi rahimahullahu ta'ala anan ma ne ce waffaqahu Allah ta'ala a lokacin yana rayu mutum ce rahimahullahu ta'ala kenan malamin malamin mu ne Allah ta'ala ya gafarta mishi yace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to insha Allah ta'ala wannan shine muqaddima da malaya wannan littafi wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya kai sake zuwa kai tsaye za mu shiga karatu game da wannan littafi da izinin Allah Allah muke roƙo mana jagoranci a khairi da sanya albarka a wannan littafi za mu karanta Allah muke roƙo ya datar da mu wajen yin kyakkyawan koyi da wannan annabi namu kwamandan musulunci gaba ɗaya فصلوات ربي وسلامه عليه الله يبارك يكون ينقوي لتهبنسا أركا كامتانين شركي ما أبو تاسم الله لسمم من الله الله يبارك يكون ينقوي إرين شاوم أيكا صندوق والأبيوس الله مكي رقو يلا سلم إلى أخير الدنيا للآخرة wannan dare kuma insha Allah ta'ala ne cewa barka kantuwa a irin kowace rana irin wannan asabar ainihin wato na kowane mako karshen shi insha Allah ta'ala Allah ta'ala mai jagoranci da alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول لبارك الله لكي من الدعاء wanda ya ɗan samu matsala wajen sana'o'insa a yanzu haka ana nan ana kai a gaba da abin al'amari na kuɗaɗe masu yawa muna roƙon Allah ta'ala ya bashi mafita Allah ta'ala ya katar masa da haƙoƙinsa Allah muke roƙo ya sanya albarka a cikin dukkanin dukiyoyin mu baki ɗaya waɗanda ke cikin kunci da fama da matsala irin ta bashi da fama da matsala ta talauci Allah kai mana maganinta Allah ka biya kowa bashin da ake bin sa marasa lafiya cikin kuma Allah ta'ala ka ba su lafiya baki ɗaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته